الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه ليس من الناس أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل سدوا عني كل خوقة في هذا المسجد غير خوقة أبي بكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسلمت بلالا نعم فبدرت فسألت بلالا فقال صلى فيه فقلت في أي فقال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Asabar ranar Lahadi yau muna 22 ga watan Al-Muharram hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1444 wanda kuma yake daidai da 20 ga watan 8 miladiya ta 2022 a wani majalisi wanda muke karatu a cikin wannan littafi mai suna at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih wallafar al-hafiz Abi al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Latif al-Zabidi rahimahullah ta'ala wannan shine darasin mu na nawa na 208 a cikin wannan littafi mun karanta hadisin Abdullahi dan Abbas kuma mun yi kamar majalisi biyu ko uku a cikinsa da muka yi magana a kan gaɓoɓi daban-daban da ya ƙunsa da maganganu na malamai dangane da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake nufi da laukuntu mutakhidan khalilan da takhadtu ababakrin khalila walakin khullatul islam karatunmu na ƙarshe shine wanda muka yi akan gabar fadar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa suddu anni kullu khawkhatin fi hadha almasjid ghayra khawkhati abi bakr wannan gaba mun yi sharhin ta da ma'anar ta da maganganun malamai da suka yi dangane da abinda wato hikimar fadar wannan magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rufe kowace taga kowace kofa da za ta kai ga masallaci غير خوخة أبي بكر بند wato hanyar da abubakar ko tagar abubakar abubakar siddiq radiyallahu ta'ala anhu mun ambaci cewa wannan hadisi yana daga cikin hadisan da suke nuna wasu abubuwa da sayyidina abubakar yake banta da su daga cikin a cikin wannan al'umma kuma a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wasu daga cikin malamai suka ce wannan ishara ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi zuwa ga shugabancinsa zuwa ga kasancewarsa khalifa bayansa mun tattauna wannan magana da kuma ambatan malaman da suka yi wannan magana a karatunmu na ƙarshe a cikin mun kawo hadisai waɗanda muka ambace su a matsayin tambihi wanda suka suka zahirinsu suka saba ma wani hadisi na sayyidina abubakar wanda a ciki hadisan suke nuna cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shi ma yayi tarayya da sayyidina abubakar a wannan falalar shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya togace shi wajen yabar kofarsa shi ma ba sai ya rufe ta ba a cikin mun ambaci hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu da imam tabarani ya ambata ya kawo shi mun kuma yi maganar a game da ingancinsa ko rashin ingancinsa sannan cikin mun ambaci a hadisin sa'ad ibn abi waqqas wanda imam ahmad ya rawaito shi shi ma da maganar da malamai suka yi akan raunin sanadinsa da kuma wanda suka karfafa hadisin daga cikin mun ambaci hadisin zaid ibn arqam wanda al'imam ahmad shi ma ya fitar da shi a cikin musnad da fada'ilus sahaba da kuma nasa'i a cikin asunanul kubra shi ma mun ambaci wato maganar malamai a kansa da rashin ingancin sanadinsa sanar muka ambaci hadisin abdullahi dan abbas wanda tabarani ya fitar da shi shi ma da maganar da malamai suka yi akan rashin ingancinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to duk mun tattauna waɗannan hadisai a cikin karatunmu na baya abinda ya rage shi ne yi magana akan mawkifin mun ambaci maganar al-hafiz ibn hajar al-asqalani wanda a ciki yake cewa waɗannan hadisai waɗannan ruwayoyi da suka zo wanda suke maganar cewa kowa ya rufe kofofin da suka kofofin kofarsa ta shiga masallaci in banda sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ibn hajar a cikin littafinsa alƙaunar musaddad a ciki yake cewa bayan ya kawo waɗannan ruwayoyi daban-daban ya yi magana a kan sanadin kowace ruwaya sai yake cewa hazihil ahadithu yi ƙauwi ba'duha ba'dan wa kullu tariqin minha salihu lil ihtijaji fadlan an majmu'iha yake cewa waɗannan hanyoyi wato waɗannan hadisai gaba ɗayan su suna iya ƙarfafa junan su yake cewa kowace hanya ma ita a karan kanta za ta iya zama hujja ballantana kuma sun hadu to wannan maganar mun ce akwai abin dubawa a cikinta saboda karatun da muka yi a baya ya nuna cewa kowace hanya akwai magana a kanta kowace hanya akwai rauni a cikin sanadinta sauraka babu maganar cewa a kowace hanya ta isa ta zama hujja sai dai kawai abin da muka fahimta daga cikin karatun akwai waɗanda wato rauninsu bai tsananta ba kamar hadisin ibn umar da hadisin sa'ad ibn abi waqqas wannan rauninsu bai tsananta ba to ana akwai maganar ibn ibn ibn al-jawzi da ibn taymiya ibn al-jawzi da ibn taymiya suna da ra'ayi dangane da waɗannan hadisai da suka yi maganar keɓance sayyidina ali ko tarayyar sayyidina ali a cikin wannan falala da kuma maganganun da malamai suka yi wajen hada hadisan guda biyu cewa hadisan ba za su ci karo ba kowanne akwai mahallinsa na farko ibnul jauzi alaihi rahmatullah a littafinsa al-mawdu'at a cikin al-mawdu'at ibnul jauzi ya kawo duka hadisan da suka yi magana akan cewa shi ma sayyidina ali an kebance shi cewa kada ya toshe kofarsa wacce take kaiwa ga masallaci ya kawo waɗannan hadisan a cikin littafinsa al-mawdu'at kuma dukkaninsu ya ce hadisai ne wanda suke na ƙarya a ciki yake cewa fa hadhihi al-ahadith kulluha min wad'ir rafida ce duk hadisan nan yayin shi'a rafidawa su suka kirkire su qabalu biha al-hadith qabalu bihi al-hadith al-muttafaq ala sihhatihi fi sadd al-abwab illa baba abi bakr yake cewa dukkan waɗannan hadisai waɗanda suke magana akan togace sayyidina ali yace yan shi'a rafidawa su suka kirkire su kuma sun kirkire su ne don su fuskanci hadisin da malamai na sunna suka ruwaito wanda aka ittifaki akan shi cewa annabi ya ce kowa ya rufe kofar kofarsa ta zuwa ta shiga masallaci wato masallacinsa in banda kofa abubakar to shine ibnu jauzi yake cewa wannan hadisi da suka ji na falalar sayyidina abubakar wanda malaman sunna suke karantarwa shi yasa su ma sai suka kago nasu don su ambaci sayyidina ali da wannan falala wanda ita ce maganar da ibn al-jauzi alaihi rahmatullah ya ambata a cikin littafinsa al-mawdu'at cikin mujalladi na farko shafi na 366 to haka nan shi ma ibnu taymiya ibnu taymiya shaykhul islam a cikin littafansa yayi nuni zuwa ga haka yake cewa wa kadhalika qawluhu wasud wasuddul abwab kulluha illa bab illa bab ali فإن هذا مما وضعته الشيعة على طريق المقابلة kusan maganar ibn jauzi ita ce ya yarda da ita kuma ya maimaita ta kamar yadda yake a cikin littafin samin hajji sunna na biyar shafi na talatin da biyar yake cewa haka nan gabar da take cewa ku rufe kofofi in banda kofar ali yake cewa wannan shi ma yana daga cikin abin da shi'awa suka kirkiro ala tsariƙil muqabala don su fuskanci ahlus sunna da nasu hadisin wato kamar sun ji ahalin sunna suna kafa hujja da wani hadisi na falala abubakar to ba za su kawo wani irinsa amma a falalar sayi na ali to haka nan a cikin littafin sama jima'ul fatawa mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da sha biyar a ciki inda yake kawo wasu abubuwa da sayi na abubakar yake ɓanta da su cikin sahabbai abubuwan da sayi na abubakar kaɗai shi yake da su na falala na daraja a cikin sahabbai sai yake cewa abu na biyu qawluhu la yabqa fil masjid ila akhir al hadith hadisin da muka karanta na ibnu abbas fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada wani wata kofa ta yi saura a masallaci sai kofar sayyidina abubakar ibnu taymiya ya ce wa hadha takhsisun lahu duna sa'irihim to wannan yana nuna kebanci sayyidina abubakar da wannan falala banda sauran sahabbai سيتي وأراد بعض الكذابين أن يروي لعلي مثل ذلك والصحيح لا يعارضه الموضوع سيكي تواتو دغنني wani daga cikin manyan magaryata sai ya ga shi ma bara ya rawaito wani abu kwatankwacin wannan ga sayyidina ali sai ce amma hadisi sahihi ba za a iya kara shi ko ba za a iya kara hadisi na ƙarya da na sahihi da sahihi ba wato ba za su ba za su ba za su haɗu ba to in ka kula waɗanda maganganu na ibn jauzi da na ibn taimiyya duk sun tafi akan rushe ruwayoyin gaba ɗaya duka wata ruwaya da aka ruwaito wata take nuna cewa an keɓance sayyidina ali da wani abu na rufe ƙofofin mutane a bannashi sun nuna cewa waɗannan hadisai ne waɗanda rafida su suka su suka ambata su suka kirkire shi babu shakka in aka koma karatun baya za a ji wasu daga cikin asali ɗin da muka karanta akwai 'yan shi'a kaga cewa akwai sanadin akwai wani wanda fi tashayyu wani ma a ce galib fi tashayyu duk akwai wannan to amma akwai wanda kuma babu in shi ko dai a cikin sanadin su to ibn hajar a cikin littafin sa al-qawl al-musaddad fi dhabb 'an al-musnad imam ahmad anan ya yi watsi da maganganun waɗannan malamai inda yake cewa wala yanbaghi al-iqdamu 'ala al-hukm bil wad'i illa 'inda 'adami imkan al-jam'i kun ga a baya can shi daman ya tafi akan cewa hadisan da suna da ƙarfi ko da ɗaiɗaikunsa aka duba a ra'ayinsa shi yake ganin hadisan suna da ƙarfi ballantana kuma suna da yawa in suka haɗu to za su nuna cewa abin yana da yana da tushe maganar tana da ƙanshin gaskiya to shi ne yake cewa baya dacewa a kai tsaye a yi hukuncin a yi hukunci abin a yankewa hadisi hukunci da cewa ƙarya ne tare da cewa zai yi a iya hada hadisan biyu ba tare da sun ci karo ba sannan yake cewa game da shi hadisin wani hadisin yake cewa shi wani hadisi na sayyidina ali yake cewa wa huwa hadithun mashhurun lahu turuqun muta'addida shi hadisi ne mashhuri kuma yana da hanyoyi daban-daban kullu tariqin minha ala firadiha la taqsuru an rutbatil an rutbatil hasan yake cewa kowace hanya ita kadai ma in aka dauke ta ba za ta kasa zama hasan ba mun ce wannan magana tashi akwai dubawa ga dukkan waɗanda suka ji karatunmu na baya sai ya ce wa majmu'u wa majmu'uha mimma yuqta bi sihhatihi ala tariqati kathirin min ahli alhadith amma aka dubi hadisan duka aka tattara su to a bisa tsari ko salo na malaman hadisi wajen tabbatar da hadisi wannan zai iya zaka iya tabbatar da cewa hadisi ne sahihi sai cewa amma kaunuhu mu'aradan ko mu'aridan ma fi sahihaini fa ghairu musallam laysa bainahuma mu'arada amma a ce wai ya ci karo da abin da yake cikin sahih bukhari wato hadisin abdullahi dan abbas din da muka karanta da hadisin abu sa'id al-khudri da ya gabata yake cewa cewa wannan hadisin na sayyidina ali ya ci karo da wancan yace wannan ma ba abin ne da za a sallama ba babu wani abin da yake nuna cin karo tsakaninsu sannan ya ambaci wasu hanyoyin hadisin ya sake nana ta maganarsa cewa dai waɗannan hadisai hadisai ne tabbatattu ba kuma sa cin karo da ba sa cin karo da abin da yake cikin hadisin abdullahi dan abbas da bukhari da muslim suka rawaito sannan ya yi suka ga ra'ayin ibn al-jauzi yake cewa qad awrada ibn al-jawzi hadha al-hadith fi al-mawdu'at yace wannan hadisi ibn al-jawzi ya kawo shi a cikin hadisan ƙarya littafin al-mawdu'at kamar yadda kuka sani da ban littafi ne da ya ware dan ya tattara hadisan da yake ganin dukkanin su ƙarya ne aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗa ba ko bai aikata ba to ya kawo wannan hadisi na sayyidina ali a ciki أخرجه من حديث سعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر ya fitar da shi ta hanyar waɗannan sahabbai guda uku muktasiran ala ba'd turuqihi anhum ibn hajar yace amma bai kawo duk hanyoyin hadisan ba ya takaita akan wasu hanyoyin wa allahu bi ba'd man tukallima fihi min ruwatihi amma ya illanta hadisan da wasu waɗanda aka yi magana akan su daga cikin ruwa marwaita hadisin yace walaysa zalika biqadih ibn hajar yace wannan ba zai zama suka ga hadisan ba lima zakartu min kathrati turuq saboda nace hadisan suna da hanyoyi da yawa وأعله بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة في أبي بكر سننكما ابن الجوزي يساك سوكا حديثا دتشيوا يا سابا وحديثي إن قنتتوا وأن سكتبت دتشيوا وأن فلناتي سيدنا أبو بكر شيكالي وزعم أنه من وضع الرافضة ابن الجوزي يري تشيوا وأن حديثي رافضة وتؤي شيئا سوسك الكليشي قابلوا به الحديث الصحيح في باب أبي بكر wanda suka dan su fuskanci hadisi sahihi wanda aka ruwaito dangane da sayyidina abubakar yace to wa akhta fi zalika khata'an shari'an inji shi ibnu hajar yace wannan ra'ayi na ibnu jauzi kuskure ne kuma babba fa innahu salaka fi zalika radd al ahadith as sahiha bi tawahhubihi al mu'aradata ma'a ma'a riwayati ko ma'a anna al jam'a bayna al qissatayn mumkin yace irin wannan tafarki ko irin wannan salo su suka sa shi ya rika fitar ya rika ture wasu hadisai waɗanda zai yi ka hada su ba tare da sun ci karo ba wanda shine ra'ayin al-Hafiz Ibn Hajar dangane da waɗannan hadisai da kuma abinda ya ci karo da shi na maganar Ibn al-Jawzi duk da cewa bai yi magana akan ra'ayin Ibn Ibn Taymiyyah ba lalla bai ci karo da maganar Ibn Taymiyyah ba ko kuma yana ganin kamar ra'ayin Ibn Taymiyyah ya gina shi ne akan ra'ayin Ibn al-Jawzi sauraka in ya rusa na ibn jauzi to na ibn taymiya ma ya rusu sauraka sai ta kaita akan na ibn jauzi kamar yadda muka faɗa a baya babu shakka hadisan akwai waɗanda suke da dama-dama kamar yadda muka muka ambata akwai waɗanda suke da dama-dama kamar hadisin ibn umar da hadisin sa'ad ibn abi waqqas waɗanda suna da dama-dama kuma a bisa a bisa tsari na malaman hadisi na taqwiyatul hadisi bishawahid ko bi shahidihi kana iya cewa hadisin in aka hada su zai iya zama martabatul hasan li ghairi al aqalla ka iya bashi wannan martabar cewa hadisi ne hasan li ghairi da za ga muka cewa wasu daga ciki wasu malamai sun ma inganta shi kamar Ahmad Shakir alaihi rahmatullah kamar Sheikh Nasiruddin Albani sun sun sun sun ya tabbatar da hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas kamar yadda muka karanta a baya to amma ta ina malamai suka haɗa tsakanin waɗannan hadisai guda biyu hadisin sai na abubakar da ɗabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a toshe kowace ƙofa a bata ta abubakar da kuma hadisin da ya ce a toshe kowace ƙofa a bata ali ta ina ne malamai suka haɗa waɗannan hadisai ya zanto babu cin karo a tsakaninsu suka zanto hadisai ne karɓaɓɓu kuma kowane hadisi da abin da yake nunawa daban ba abin da ɗan uwansa yake nunawa ba daga cikin magabata malamai waɗanda suka yi magana akan wannan iya tsinkaye na akwai abubakar muhammad ibn ishaq al-kalabadi a cikin littafinsa ma'anil akhbar a ciki shafi na 106 ya kawo waɗannan hadisai sai yayi magana kamar haka yake cewa inna zalika kanat abwaban tatla'u ila almasjid khawkhatin wa abwabul buyut kharijun min almasjid فأمر بسد تلك الخوخات فلم يكن مطلع في المسجد وترك خوخة أبي بكر رضي الله عنه عنه yake cewa akwai ƙofofi waɗanda suke kamar 'yan wunduna ne kamar tagogi ne ba wai ƙofa ba irin ta shiga gida kamar taga ce da za a sunkuya a shiga masallaci ya ce akwai su waɗanda suke shigar da mutum cikin masallaci akwai kuma ƙofofi waɗanda su kuma an buɗe su ne gaba ɗaya ƙofa ce amma kuma in za ka fita za ka wuce ta cikin masallaci wato akwai abubuwa ne guda biyu akwai ƙofofi wanda ba ƙofa ba ce irin wanda ka sani da mutum zai shiga ya fita ya shiga fita a tsaye wannan taga ce aka yi ta wanda za a sunkuya a wuce a shiga masallaci akwai kuma ƙofa sosai irin ta shiga gida amma kuma ta cikin masallaci ake wucewa ya ce akwai waɗannan akwai waɗannan saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to dukka wata taga a hadisin abubakar kenan duk wata taga duk wata taga da aka yi take kaiwa zuwa ga masallaci a toshe ta a bar ta abubakar sai aka da kofofi kuma duk wata kofa da take shiga masallaci a toshe ta a bar ta ta ta ta ali kaga kowanne shi kadai nasa aka bari يتي فدل هذا على أن تلك الأبواب لن تكون لم تكن أبواب البيوت التي تدخل فيها وتخرج منها وإنما كان كوخات تطلع إلى المسجد كالكوى والمشاكي يتي ود ينون مكة الخوخة دام إتاء الخوخة باقوفها بشي ونقول لي da ake yin sa karami wanda yake kasa kasa ba sama yake ba kasa yake zai za iya wucewa ta nan amma kuma ba kofa bace cikakkiya yace to waɗannan wunduna su ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam to kowa ya toshe wannan wundun da yayi wanda ta nan yake bulla ya shiga masallaci a bar ta sayyidina abubakar kawai wa babu ali radiyallahu anhu kana babal bait alladhi yadkhulu fihi fa yakhruju minhu amma shi sayyidina ali kofarsa gidansa yadda yake gida ne wanda kofar shiga gidansa sai ka shigo cikin masallaci ka shiga gidan in ka zo fita kuma sai ka wuce ta tsakiyar masallaci haka kofar sayyidina ali take shi ba wai windo ba ne da aka yi ta bayan gida ake shiga masallaci ta nan a shi kofarsa ce ta shigi da ficinsa sauraka kaga akwai bambanci tsakanin abin da aka ce kowa ya toshe nashi a bar na sayyidina abubakar da kuma kofar da aka bari ta sayyidina ali yace fadalla ala anna baita ali radiyallahu anhu kana fihi cito wanda ya nuna cewa shi gidan sayyidina ali yana cikin masallacin ne sauraka kofarsa sai ta shigo ta cikin masallaci sannan ka wuce ka fita ka je inda za ka to cikin ruwayoyin da muka karanta akwai magana sayyidina umar ruwayar sayyidina umar da yake cewa lam yakun yakunu fi hadha almasjid ghayruhuma wato banda kofarsa da kofar annabi babu wanda yake da kofa da take hadewa da masallaci yana fadar falalar sayyidina ali shi kadai da yake da kofa wadda take haɗewa da masallaci kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kofa take haɗewa da masallaci ibnu hajar al-asqalani alaihi rahmatullah a cikin fathul bari jalladi na bakwai shafi na sha biyar shi ma ya tattara waɗannan hadisai guda biyu kamar yadda ya ce bai kamata a yi watsi da hadisan da suka yi magana akan kofar sayyidina ali ba saboda ana zaton sun ci karo da wannan hadisi na abdullahi dan abbas yace dan zai yiwu a haɗa su to ya haɗa su ya ce muhassalul jami a takaice ga yadda haɗawar take ya ce annal amra bi saddil abuwabi waka a marratai ne ce sau biyu aka yi magana toshe ƙofa sau biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin magana toshe ƙofa fafil awwal a karan farko da ya magana a toshe ƙofofi istasna ali istusni aliyun lima zakara a lokacin farko da ya ce a toshe ƙofofi sai aka yi tokaci ali saboda shi a zai wannan ce kofar shiga gidansa in aka ce toshe ta to bayan inda zai shiga gida kuma saboda ka shi aka togace shi a nan wa fil ukhra karo na biyu kuma da aka yi magana ustusniya abubakar sai aka togaciyar abubakar walakin la yatimmu zalika illa bi an yuhmala ma fi qissati ali ala al bab al haqiqi yace to wannan hadawar ba za ta yi ka fahimce ta sai in ka fahimci cewa kofar da ake magana ta sayyidina ali kofa ce ta gaske kofa ce ta gaske da kowa yake da ita ta shiga gidansa وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي أما قوفر دا أكي مغانا تا تلا بارن سيدنا أبو بكر أنا مغانا قوفا جيتا مجازي ita ce ƙofar da ba wai an yi ta don shiga da don shigi da fici bane ƙofar da take kama da wando wal muradu bihi al khawqa shi yasa aka kira ta al khawqa ba al bab ba kama sarraha bihi fi kama surriha bihi fi ba'd turuqihi kamar yadda yazo a cikin wasu hanyoyin hadisin wa ka'annahum lamma umiru bi sadd al abwab sadduha wa ahdathu khukhan yastaqribuna ad-dukhul ila al masjid minha yake cewa wato kamar yayin da aka yi umarni na farko aka ce kowa ya rufe kofarsa a bar ta sayi na ali saboda ita zama kofar larura ce to da aka sa suka yi haka to kuma sai kowa ya je gefe sai ya wani dan karamin wundo yanzu ba an hana shi ya yi kofa ba sai dan karamin wundo sai kowa yake shiga masallaci ta nan don ya fi masa kusa maimakon ya yi zagaye فأمروا بعد ذلك بسدها إتما النبي تتوقوا وتوشتاش فهذه طريقة لا بأس بها في الجمع بين الحديثين تتوانا غنيا تكحد حديثا بيو أي باب لي في لإتاء إن أكا فهنشيتا أكا تشيغا وانا حديثا إن حديثا عبد الله أباس يساقا باقا كما إن حديثا سيدنا علي يساقا با kaga kowanne ya zama a makofinsa bai ci karon dan uwansa ba يتي وبها جمع بين الحديثين المذكورين أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار يتي دوانا غنير تحدى وانا حديثي بيو أبو جعفر الطحاوي يي الاتفاس مشكل الآثار كما إن ذا أغني الذين ترى شافي ندري da tasa'in zuwa ɗari da tasa'in da ɗaya haka nan wa abubakar al-kalabazi fi ma'anil akhbar wanda mun karanta maganarsa وصرح بأن بيت أبي بكر كان له باب من خارج المسجد شيء النبي شيء سيدنا أبو بكر ينا da kofa da take billewa ba ta cikin masallaci ba yana da kofar shiga gida ta gaske amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda bashi wata falala sai aka kuma bar shi cewa ya bude kuma wannan wundan har ila yau sabanin sayyidina ali shi bai da wannan wundan amma yana da kofa kaga anan waye falala kaga sayyidina abubakar yana da wata falala sama da ta sayyidina ali radiyallahu anhu sai ce wasan raha bi anna baita abubakar kana lahu babun min kharij almasjid wa khawqatun ila dakhil almasjid yana da kofar da take fice da shi ba sai ya shiga masallaci ba amma kuma yana da wata wani wato wani wando wanda shi kuma yake ba shi damar shiga masallaci wa baitu ali lam yakul lahu babun illa min dakhil almasjid amma kofar ali gidan ali ba shi da wata kofa sai kofar nan da take haɗe shi da masallaci saboda ka in dai za a bar shi shiga gida to dole a hakure ya shigo ta masallaci ba haka ba to ba shi da kofar shiga gidansa sabanin sayyidina abubakar shi yana da kofar shiga gidansa amma duk da wanda sai aka masa alfarmar ya iya fasa wani wundo ta baya yadda zai iya shigowa masallaci cikin sauki abubakar da sayuti kamar yadda muka faɗa yana da risala akan wannan akan wannan hadisai musamman hadisan sayyidina ali wanda tana cikin alhawi lil fatawi suranta shaddul athwab fi saddil abwab shaddul athwab fi saddil abwab a cikin alhawi lil fatawi mujalladi na biyu shafi na 15 har zuwa na 16 to shi ma yayi magana akan wannan bayan ya kawo hadisan da suka yi magana akan ali radiyallahu ta'ala anhu sai yake cewa malamai suna cewa babu cin karo tsakanin waɗannan hadisai da aka ambata a fasali na farko na cewa kowa ya rufe ƙofarsa amma a batta abubakar radiyallahu anhu da kuma waɗannan da aka ambata a cikin fasali na biyu waɗanda suke nuna cewa kowa suke umartar kowa ya rufe ƙofofinsa a bar ƙofar ali radiyallahu anhu ya ce fa'innahuma ƙissatari ce labarai ne guda biyu ba ɗaya ba ihdahuma ghayra al-ukhra ɗaya ba ita ce ɗaya ba labarin kowanne mai zaman kansa ne fa qissatu ali kanat mutaqaddima an fara yin qissar ali ne wato labarin ali shi ya fara wakana wa hiya fi sadd al-abwab ash-shari'a amma ana magana ne akan toshe kofar da ta zama titi ta zama kamar hanya kofar shigi da fice ita ce akai magana وقد كان أذن لعلي أن يمر في المسجد وهو جنب يعني أذن لي سيدنا علي ya wuce ta masallaci ta cikin masallaci koda koda yana da janaba saboda ita ce kofar wucewarsa wa qissatu abi bakr mutaakhiratu fi marad alwafati fi sadd taqatin kanu yastaqribuna ad-dukhul minha wa hiya al-khuwa amma ita qissar abubakar qissa ce mutaakhira sai daga ƙarshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ta wakana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke rashin lafiya rashin lafiyarsa ta ƙarshe kamar yadda kuka gani a hadisin da muka karanta a rashin lafiyarsa ne ta ƙarshe yake cewa kowa ya rufe tagar da ya bude a bar ta sayyidina abubakar amma ita kissar sayyidina ali ita ta kasance tun farkon al'amari saboda haka kaga a ce babu cin karo tsakanin wannan da wannan ba a cewa ya anan ya ce sai ta abubakar kowa ya rufe tashi can kuma ya ce sai ta ali kowa ya rufe tashi to in ka san irin yadda malamai suka yi bincike suka gano kowanne magana ga inda ta kasance sauraka ba za ka samu rudani ba to shi ne ce kaza jama'al qadi ismailul maliki fi ahkami ya kara mana sunan wani daga cikin manyan malamai wanda shi ma irin wannan hanyar ya bi wajen hada hadisan shi ne alqadi ismail al-maliki a cikin littafin sa ahkamul qur'an wal kalabazi fi ma'anihi hakanan wannan ita ce hanyar da alkalaba zai amfani da ita a cikin littafin sama'anil akhbar haka da ita ce hanyar da tsahawi ya amfani da ita a cikin littafin mushkilul athar to kuma wannan ita ce har ila yau hanyar da al-muhibbu tabari al-muhibbu tabari a cikin littafin sa ar-riyadun nadira a cikin mujalladi na biyu shafi na 159 shi ma wannan hanyar ya bi wajen haɗa tsakanin hadisan biyu hakanan as-samhudi a cikin wafa'ul wafa fi akhbarul khulafa ko fi tarikhul khulafa shi ma a ciki a mujalladi na biyu shafi na 64 shi ma wannan hanyar ya bi wajen ya haɗa tsakanin waɗannan hadisai da suka gabata a الحافظ ابن كثير شيما أتشكل للتافنس البداية والنهاية مجلد إنسى نشاء شافينا مسنة بكوي شيما يا حدث كانوا وأننا حديثا da ya kawo abin da ya shafi hadisan sayyidina Ali sai ya ce wa hadha la yunafi ma thabata fi sahih al-bukhari min amrihi alayhi salatu wassalam fi maradihi alladhi mata fihi bi sadd al-abwab ash-shari'ati ila al-masjid illa bab Abi Bakr as-Siddiq ya ce wannan hadisan na sayyidina ali ba za su kore abin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari ba na umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar a rashin lafiyarsa da ya mutu a cikinta na cewa a rufe duk kofofin da suka zama hanyar zirga zirga zuwa masallaci illa baba abubakar amma a kabar kofa abubakar li'anna nafiya hadha fi haqqi ali kana fi hali hayatihi shi abinda ibnu ibnu ibnu kathir yake cewa shi wancan abinda sayyidina abinda abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi game da sayyidina abu sayyidina ali yace wannan a lokacin rayuwarsa ne lihtiyaji fatimati ila al-murur min baitiha ila baiti abiha fatima tana da buƙatar hanyar da za ta zo zuwa mahaifinta saboda haka aka bar mata wannan kofa ta rika zama kofar da za ta yi amfani da ita ta shiga inda mahaifinta yake cikin sauki faja'ala hadha rifqan biha aka sauƙaƙa mata ta hanyar bar mata wannan kofa wa amma ba'da wafatihi fazalat hadhihi illa ibnu kathir yace to amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama wannan illar babu ita fahtija ila fathi bab as-siddiq liajli khurujihi ila al-masjid liyusalli bin-nas to amma sai aka buƙaci shi kuma sayyidina abubakar tunda yanzu manzo sallallahu alaihi wasallama ya san cewa lokacin ajalinsa ya matso ya kuratu zai koma ga Allah subhanahu wataala kuma sayyidina abubakar shi zai mai gurbinsa kuma shi zai rika zama mai yi wa mutane sallah akwai buƙatar ya zanto yana da hanyar da za ta kawo shi masallaci cikin sauki saboda haka sai aka ce kowa ya rufa tashi a bacci sayyidina abubakar idh kana al-khalifatu alaihim ba'da mautihi saboda abubakar shi ne tabbata khalifa كان الخليفة عليهم شيء تبت خليفة قليس باي متور مائكي صلى الله عليه وسلم وفيه إشارة إلى خلافته أنا أقول إشارة ذوى خليفة سيدنا علي ابن حجر أشكي الفتح الباري يا ينقلي لك البزار a musnad ɗinsa duk da dai ban ga ban ci gurin a cikin musnad ba amma dai ya dangana abin zuwa ga musnad yake cewa al-bazzar yana cewa warada min riwayati ahli al-kufa bi asani da hisan fi qissati ali shi wannan magana toshe kofa mutanen kufa su roito hadisai kyawawa kyawawa daga ali dangane da ali a dangane da kissar ali wa warada min riwayati ahli al-madinati fi qissati abubakar mutanen madina kuma sun roito hadisai dangane da kissar abubakar fa in thabatat riwayatu ahli al-kufa فالجمع بينهما بما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري shi albazari ke cewa idan har ruwayar mutanen kufa ta tabbata baya da tabbaci akan ingancinsu akwai wasu ruwayoyi da ya ruwaito shi kansu shi kansa kamar yadda muka karanta duk da dai wannan ta'alikin bai zo ba a karkashinsu amma hanyoyin da ya kawo su wanda ba su tabbata ba yake cewa to in har sun tabbata to abinda zai ƙara fassara waɗannan ruwayoyi shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri wane ne hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake ishara zuwa gari shine hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yahillu li ahadin an yatruka hadha al-masjid junuban ghairi wa ghairuka baya halatta ga wani yana mai janaba ya shiga wannan masallaci ya wuce ta in banda ni da kai to wannan hadisi yana da rauni لرونيني والمعنى أن باب علي كان إلى جهة المسجد معنى أنا تند الله تعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل an wato ba a yadda mai janaba ba ya wuce masallaci sai inda abin da mai shiga masallaci sai inda wucewa zai sai in mai wucewa ne to shi kuma sai na ali ofar sace hanyar ta shi ya wuce ta cikin masallacin kaga shi ya zama ya shiga cikin abiri sabili walam yakul li baitihi babun ghayruhu ko bai da wata kofa da za ta fitar da shi daga gidansa sai wannan kofar falidhalika lam yu'mar bi saddihi sauraka ba a umarce shi da sai ya toshe wannan kofar idan muka lura da maganganun malamai duka zamu ga a duk da sun karbi hadisan da suka yi magana akan barin kofar sayyidina Ali Abu Dhabi zamu ga cewa dai falalar ta tabbata ga sayyidina Abubakar ba tare da an rushe wancan abin da ya tabbata na sayyidina Ali ba kowanne akwai mahallinsa kowanne akwai dalilinsa sayyidina Abubakar yana da kofarsa da yake zirga zirga ya shiga gidansa ya fita ba tare da ya buƙaci shiga masallaci ba wannan kofar tashi tana nan duk da haka aka ce bayan sauran sahabbai duk sun bude wunduna da suke shiga ta nan su shiga masallaci aka ci kowa ya tosu tashi a bar ta abubakar kuma kowa dole ya toshe aka bar ta abubakar a nan babu wanda ya tarayya da sayin abubakar a nan babu wanda ya tarayya da sayin abubakar wajen samun wannan kauka din hatta shi sayin ali ba wannan ne ba sayin ali kofa ce shi kuma kofarsa da aka ce kowa ya rufe kofa shi ya bar tashi kofarsa ta larura ce a bisa yadda jumhurin malaman hadisi suke fada ko malaman da muka ji bayanin suke fada su ce saboda ita ce kawai kofar da zai wuce ta je inda zai ce saboda ka kaga baya da wata kofa in ba wanda ba a ce kuma ya rufe kofar sa ko ana to zai zai daina fita ne ko ina ko ko ta katanga zai rika durowa saboda kaga shi babin larura ce dole a bar masa kofar sa haka a bisa tafsirin a bisa bayanin ibnu kathir shi yana ga saboda ma an bar masa kofar ma abinda saboda na fatima kama da yawancin malamai abinda suke fada shine baya da wata kofa sai wannan sabanin sayyidina abubakar yana da kofa shi amma kuma aka bashi dama a bude wata wata window da zai iya wucewa ya je masallaci wanda wannan shi yasa wasu suka ce ishara ce zuwa ga zamantowarsa khalifa bayan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama sana abu na ƙarshe akan wani hadisi shine da yawa daga cikin malamai hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da saddul abwab illa baba ali sun ambace shi kan hadithul mutawatira kaga ana ta rigima akan hadisi ne karbabbe ko karbabbe ba ibn al-jawzi su su abin nan su ibn taymiya suna cewa hadisi ne mawdu'i to wani ma cewa hadisi ne mutawatiri kaga wato hannun riga wanda yake cikin littafin alkittani nazmul mutanathir a wanda shine karshen bayanin da yake da ta alaka da hadisin ibnu abbas za mu shiga hadisin ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu ai ka karanta yana da yana da fadi sosai sai ai hakuri mu dan yi abin da za mu yi saboda a hakan ma dole wani abin sai a haƙura da faɗansa a bar wa ɗaliban ilimi su su ta ta bincike a kai wannan shi zai hadisin da karanta da hadisin abin nan shi zai nuna maka yadda malaman al'umma suka yi wa addini aiki kuma suke yin abu da hankali da tunani ba kamar yadda wani mahaukaci ya ce bukari ya yi karya waye ya yi karya karya suke kaza kuka daidai yadda abubuwa aka yi tabin su daki-daki kuma aka yi bayanin da kowanne zai gamsu abubuwa ne wanda baka nan aka yi saboda haka dole ne ka bi a hankali don kaka je ka karyata wanda yake da gaskiya yanzu gashi mun zo akwai magana ta ibnu taymiya da magana da ibnu jauzi amma don an bi ta kansu a wuce ba saurara musu ba wanda yake nuna cewa ba addinin ba wasan zuciya ba ne to haka haka abin zai tafi ba ba inda za a yi hakuri haka haka karatu zai tafi shi karatu yana son a yi hakuri yana buƙatar ka ja dogon numfashi amma numfashin ka bai da tsawo sai dai ka hakura عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال سلى فيه فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم سلة دقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للي النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة يازو النبي صلى الله عليه وسلم يازو مكة فدعا عثمان بن طلحة سي ساعة كرا ومسا عثمان دن, دن, دن طلحة ففتح الباب سيبود مسا قوفر, قوفر كأبا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يشق كعبة وبلال ده بلال وأسامة بن زيد ده أسامة بن زيد وأثمان بن طلحة ده شي أثمان بن ألحة ثم أغلق الباب ده قنن سيرف قوفر فلبث, فلبث فيه ساعة يجمع أتكي ثم خرجوا سنة سيسكفتوا قال ابن عمر سي دان عمر yace fa badartu fasaltu bilal sai ne sauri na tambayi bilal fa qala salla fihi sai ce eh yayi salla a ciki fa qultu fi ayyin a daidai ina qala bainal usduwanatayn tsakanin dirkoki biyu qala ibn umar dan umar yace fa zahaba alayya an as'alahu kam salla sai na manta sai na sha'afa in tambaye shi raka'a nawa yayi na dai tambaye shi ya yi sallah ya yi sallah a ina ga inda ya yi amma sai na manta in ce raka a nawa yi wani hadisi akwai maganganu da yawa imam bukhari ya fitar da shi a cikin wannan babi babul abwab wal ghalaqi lil ka'bati wal masajid babul abwab wal ghalaqi lil ka'bati wal masajid babin da yake magana akan kofofi da kuma rufe kofar Ka'aba ko rufe kofar masallatai ana rufe kofar Ka'aba ba a rufe ta ya halatta a rufe masallatai ko bai halatta a rufe su a basu haka a bude yadda suke dinnan haka ka a rufe to Imam al-Bukhari ya fitar da hadisin a ƙarƙashin wannan babin sannan ya fitar da shi a babu sitratul musalli babu salati bai da sawari sallah tsakanin fila da fila tsakanin dirka da dirka ya fitar da shi a kitabun tahajjud tahajjud billahi babu ma ja a fit tatawwi masna masna babin da ya magana akan tadawwi sallar nafila raka'a biyu ya fitar da shi a kitabul hajji babu ighlaqil baiti babin da ya magana akan rufe ɗakin ka'aba sannan ya fitar da shi fi babis salati fil ka'aba a cikin kitabul hajji babin sallah a cikin ka'aba ya fitar da shi a kitabul jihadi was siyar babun rufe alal himar ka goyo wani akan jaki ya halatta jaki ku hau ku biyu babu zalunci a ciki وفي كتاب المغازي هكذا يا كاشا كتاب المغازي باب دخول النبي صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة شكو وراء النبي صلى الله عليه وسلم تسمن مكة وفي باب حجة الوداع هكذا إمام البخاري يا كاشا كتاب حجة الوداع هكذا يا كاشا قول علي دبن دبن دبن دبن دبن إمام مسلم يا كاشا كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره abu dawud ya kawo shi fi kitabul manasiki shi ma babu salati fil ka'ba an-nasa'i a kitabul masajid babu salati fil ka'ba da kuma kitabul qibla babu miqdari zalika haka ne ya kawo shi a kitabul manasik babu dukhulul baiti ibnu majah shi ma ya fitar da shi a kitabul manasik babu dukhulul ka'ba al-imam malik ya fitar da shi a muwatta kitabul hajj babu salati fil baiti wa qasr as-salah imam ahmad ya fitar da shi a wurare daban masu yawan gaske a cikin kitabul littafinsa al-musnad ad-daribi ya fitar da shi a cikin as-sunan malamai da dama sun fitar da wannan hadisi ba zai da ambace su ba wasu ambatan su zai zo cikin bayani hadisi yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam qadima makkata annabi ya zo makka yaushe ne a amul fath ne shekarar da aka yi fatu makka ce shekara ta takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama bayanin cewa a amul fathi ne ya zo a wurin bukhari shi kansa a cikin kitabul hajji a ciki yake cewa aqbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi min a'la makka ala rahilati a cikin kitabul hajji ya zo a ruwayar yunus ibn yazid al-aili عن نافع عن ابن عمر شوى النبي صلى الله عليه وسلم ينفو غرم مكة رانر يوم الفتح لوكتين بودي مكة من أعلى مكة تسمى مكة يشغو باتكسن تبا على راحلته أكن أبر حوسا أتشكين كتاب المغازي رواية فليح ابن سليمان شيما دغ نافع سيكي تشوى هو مردف أسامة على القصواء يا غويو أسامة أكن واتو تاغوس القصواء kaga akwai ƙarin bayanin wani abu sannan ruwayar fulaihi da yunus duka sun ittifaki akan cewa wa ma'ahu bilal wa usman ibn talha wa ma'ahu bilal wa usman ibn talha tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai bilal ibn rabah da kuma usman ibn talha ibn abi talha hatta anakha fil masjid har annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunkuyar da taguwarsa a cikin masallaci arwayar fulai hatta anakha indal baiti wato ba a cikin masallacin ba nan gaban masallacin gaban ɗakin ka'aba ya sunkuyar da taguwarsa yace fada'a Uthman ibn Talha sai annabi ya sa kira Uthman ibn Talha shine Uthman ibn Talha ابن أبي طلحة ابن عبد العزة ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب wadda ita ce nasabarsa saboda haka daga gidan banu abduddar yake daga gidan banu abduddar cikin ƙuraishawa ana ce da shi alhajabi alhajabi wato wanda yake rike da makullan ka'aba tsaron ka'aba yake hannunsa da shi da zurriyarsa ana kiransu alhajaba su ne suke da alhijaba wato kula da tsaron ɗakin ka'aba kuma an san su har ila yau da ashaibiyuna saboda nisba zuwa ga shaiba ibnu usman ibnu abi talha shaiba ɗan amin wannan ne ɗan baffan shi wannan usman ibnu talha ɗin ne ba wai ɗansa ba ne ɗan baffansa ne shaiba ibnu usman ibnu abi talha kuma dukkaninsu suna da wato shi wannan Usman ibn Talha yana da suhba mahaifinsa ah, shi talha ibn abi talha da da amminsa shi ne usman ibn abi talha dukkaninsu an kashe su a uhud a yakin uhud kafirai ne suna kafirai ba su ba su musulunta ba amma shi ya musulunta wani hadisi kuma yana nuna cewa sidana sidanatul bait wato kula da da ɗakin ka'aba makullan ɗakin ka'aba a hannunsu yake kuma wilaya ce baqiya wani matsayi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar musu tun kafin zuwan musulunci yake hannunsu kuma musulunci zo tabbatar musu da wannan kuma ba wanda ya sai kwaci wannan daga hannunsu kamar yadda abul abbas al-qurtubi yake fada cikin al-mufhim ci fala tuntaza'u minhum abadan bai halatta a kwace wannan matsayin daga hannun zurriyar wannan bawan Allah ba har abada kamar siqaya ce da take cikin baril abbas shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kai yake cikin sunan abi daud yake cewa kullu ma'tharatin kanat fil jahiliya fa hiya tahta qadami illa siqayat al hajj wa sidadat al bait da bace duk wani abin da wasu suke alfahari da ci cewa matsayin su ne a jahiliya a wannan a hudu basa ta ƙarshe ce duk wani matsayi da wasu wata ƙabila take alfahari da ci a jahiliya cewa ita ke da wannan matsayi ba wani wanda ya kamata ya hau wannan matsayi annabi ce to na sa shi a ƙarƙashin kafata a yau wato babu wannan matsayi sai matsayi biyu shine siqaya da hijaba waɗanda za su zanto masu kula da ci da shan alhazai su ne banu abbas sai kuma waɗannan banu abdiddar waɗanda su kuma su za su riƙe makullan ka'aba ina tsammani har yanzu a hannunsu har yanzu a hannun zurriyar waɗannan bayan Allah suke har yanzu dai ba wani zalunci zai sa kwaci ba amma dai har yanzu a hannunsu suke a tabarani ya rawaito da sanadi mai rauni daga abdullahi dan abbas yake cewa manzo Allah ce khuzuha ya bani talha khalidatan talida la yanzuha minkum illa zalim ku karbi wannan saboda akwai ruwa da take cewa sayyidina ali ya ce a karba a basu nabi ya ce a ku karba ya ku bani talha har abada ba kuma wanda zai kwaci wannan daga hannunku sai azzalimi sauraka hijaba ta ɗakin ka'aba tana hannunsu shi yasa kamar yadda qurtubi yake cewa imamu malik yana cewa babban laifi ne ma wanda ya zo ya ce shi a haɗin wato a bashi dama a yi tare da shi wanda baya cikin gidan wato wasu su zo su ce ai abin nan bai kamata ku kadai ba ya kamata a dan sarka da wasu mu ma a samu a ciki nabi imam maliki cewa wannan yana daga cikin babban laifi wani ya ce shi ma sai an kara shi a cikin wannan matsayi matsayi ne nasu su kadai fa fataha baba sai ya bude kofa waye ya bude kofa shi Usman din ne ko ko annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya bude ko wani ne daban ya bude insha Allah karatu zai ci gaba a majalisi na gaba insha Allah abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh